الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar 26 ga watan biyar jumadal ula kenan shekara ta 1445 bayan hijira annabi alayhi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da tara ga watan disamba shekara ta 2023 miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabu sala inda za mu tashi babu salatul kusuf mun kuma tsaya darasi na 46 za mu tashi darasi na 47 47 hadisi ne lamba ta 146 inda malai ce babul kusufi ko babu salatul kusufi babun da zai magana akan sallar kissewar rana da wata domin al-kusuf bil malamai wancin ware cewa in yazo da alkuso da kaf ana nufin kitsewa rana idan kaulatan idan kuma aka ce alkuso ana nufin kitsewa wata amma idan ya zuwa alkuso kadai yana nufin rana da wata to sai dai duk da wancan ma'anar da aka bayar kowanne yana daukan kowanne alkusuf ana iya cewa kicewar wata ko zazzabi da bahaushe yake cewa zazzabin wata alkusuf a ce zazzabin rana kowanne ka faɗa ya yi domin duk ya tabbata a hadisi da kalmar saboda haka wannan maganganun da aka yi faɗaɗawa malamai sun yi su amma dai ba shi ne zance rajihi ba ita kamar yadda muka faɗa asali tallaki sewar rana ko rana ko wata suna yin zazzabi ne saboda dalilai ɗaya daga cikin dalilan da yake sa rana ya zazzabi ko wata ko shakka babu ya tabbata a nasoshi cewa akwai sabo sabo saba wa Allah maɗaukacin sarki to sai Allah baya so gaba ɗaya ku koma zuwa gare shi da wannan zunubin sai a dan karkade bayin dan mutane a kwankwashe su yanzu lafiyar rana ko wata ko girgiza ƙasa duk wannan Allah madaukakin sarki yana aiko su ne saboda hikima ta sa Allah da kansa yake wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzaba bihal awwalin yake wa ataina samudan naqata mubsiratan fa zalamu biha wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa takhwifa dan ikra cewa Allah madaukakin sarki yace babu abin da ya hana mu an nursila bil ayati mu aiko da ayoyi alamomi illa an kadzaba bihal awwalu sai dan kawai mutanen farko sun karyata in ka lura zamanin annabi alaihi salatu wasalam ai kafiran makka sun ta damun sa cewa in gaskiya ne ayi kaza tunda an da kanje ma an kawo ayar ta tsagewar wata ko ba su imani ba isa Allah yake iktarabat sa'atu wa inshaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir kike na alkiyama ta zo domin me yasa saboda wata kun kira an kun sa an zo da wata kuma ya tsage cewa ce ba za su imani da annabi ba sai ya kira wannan wata annabi alaihi salatu wasallam ya roki ubangiji kuma wata ya sako ya tsage kuma suka karyata cewa wannan ai dabo ne tsafi ne haka suka ce sai shine Allah madaukakin sarki yace ba abin da ya hana mu mu zo da ayoyi shi san saboda mutanen farko sun karyata sai ce wa ataina samudan naqata mubsiratan fa zalamu biha mun bawa wato samuda mutanen annabi salihu mun ba su wata hujja su ma a ido biyu suka ga taguwa su kuma dutse suka kalla katu suka ce idan yana so su imani da shi to ya sa taguwa ta fito ta tsakiyar dutsen nan a lokacin ya roƙi Allah dutse ya haifi taguwa amma da ya fito fa zalamu biha sai suka zalunci taguwar suka karyata annabin kuma suka kashe ta to shine Allah ya ƙara faɗa yake wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa takhwifa an gane ko cewa wato babu abinda wa ma abwan wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa babu abinda yake sa mu aiko da ayoyi sai dan tsoratarwa kaga ashe gaskiya ne idan Allah madaukakin sarki wato ya kawo wani abu ana yin zane don jarrabawa saboda haka rana da wata idan sun yi zazzabi akwai alama ana so mutane su koma zuwa ga Allah kar wani ya zo ya yaudare ka da cewa don maganar sabo ne san Isra'ila da gaba ɗaya ba ma a sallan misali wani zai iya gaya ma wannan ko ya ce ma an ce shekaru suna kama mata wanda ba sa yin ba sa shiga ta kirki ba ga wasu tsarara ba suke yawo in ke ne da amsar da Abdullahi dan Abbas ya bawa wani da yazo yace wani wani kafiri ne yazo yace da shi ko kullun sai ku ce wasu wasi ya da yahudi ne wasu wasi yana damu yace mu ba ma wasu wasi yace amma ku je ku ce ni ce ku raya muku kaza kare kaza Abdullahi da Abba ya dago kalle shi yace to banda abinka me barawo je da gidan da ba komai ita wajen da shedan ya kika mata dama shedan ya ce to me zai mata dama already ta kace ita ma shedan ya ce kai ko yanzu kai ne ake kokari a farauta to shi sa kake ganin irin waɗannan abubuwan to Allah madaukakin sarki sannan kuma su ma wanda suke kafircin zalla Allah yana jarraba su da irin tasu jarrabawa yanzu idan ka kalli azzalazil girgizar kasa da Allah yake aikawa waɗannan kafiran ka san girgizar kasa da Allah yake idza zulzilatil ardu zilzalaha wanda za a yi kiyama ta zo da kicewar rana da wata ko ba ta bai a kowane gari ba duk duniya za a yi amma a yanzu Allah yana gudun saboda girgizar kasa girgizar kasa abinda aka gina abinda aka gina shi tsawon shekara 2000 in aka yi girgizar kasa na sakan 28 gaba ɗaya zai huta ne in ka kalli tsarin girgizar kasa kawai ana gaya ma sakan ɗin da ya faru a gari kaza kanan za ka gane lallai Allah ya fi ƙarfin kowa domin a wannan sakan ɗin kafin kimta da bismillah za ga komai ya zube ya koma kasa komai ai kuna ga wanda aka yi ta kwanaki ana faɗa cewa sakan kaza ne ko minti kaza amma ka duba ta arin da take idan kiyama ta zo duk duniya za a yi ko ina shine idza dukkatil ardu yawa idza zulzilatil ardu kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka saboda haka ko ina ne a duniya za a yi haka shi ma wannan idza zulzilatil ardu zilzalaha sannan kuma kisrewar rana da wata shi ma Allah ya ce fa idza bariqal basar wa qasafan wa jami'a ash-shamsi wal qamar yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar sai Allah ya ce kalla la wazar ila rabbika yawma idhin al-mustaqim fa idza bariqal basar yayin da ido zai wato tsuru a wannan lokacin waka safa alkamar Allah madaukakin sarki yake sannan wato wata ke da zabi wa jami'a shamsu wal qamar kaga rana da wata ba guri ɗaya ce ba ranar guri ɗaya za a haɗa da dan adam ya ga wannan sai yake ainal mafar ina gurin guduwa ba Najeriya bane idan wani aje ta zo za ka tura yayanka kasar waje duk za a gudu zaɓe ya tura su don kar a yi ma wani abu duk sai a tattara yaya kowa ya tura akwai wani zaɓe da ya zo duk manyan garin nan sai suka tura yayan suka sau kowa ya teka wai saboda ana tunanin najeriya za ta lalace gaba ɗaya za ta hargitse kuma sai allah bai sa ta hargitse ba ɗin wallahi akwai waɗanda aka yi lissafi manya da yawa gaba ɗaya sun sai ta yayan su shi za mu ke tausaya wa talaka wanda yake cin shirme ana ta ana magana addini ana ta yi amma suna ta magana kunu ni ya rasa ne kunun nan har sai Allah kuwa wai da arka ta nace wai ne kunun nan ne kowa ka bude sai ga kowanne shaka ga wani magana shi ke kunu na ɗau kwanaki ban gane ne ma na kunun nan haka matasan mu yanzu za su zama ba mu da aikin abin da yake gaban mu ba za mu yi ba shi za wanda yake ta surutun cewa mu yan arewa ba mu da ba mu da masu magana ba yan boko ba kaza akwai yan social media masu shashanci suna nan yanzu wannan magana kurin da akan wannan yan uwanmu na Kaduna da aka ce da eh ta ce mai mai magana kurin nan haka suke ta nanatawa da sun fi sentence ba ki ta tura wa duniya ai da jin abin kirki amma zai ga kowane jajajawa yana magana kunu bai taba in ka duba gaba daya abubuwan da bai taba magana akan wani yanci sai dai magana zagi ya iya zagi shugabanni yanzu zai yi zagi ya zagi gwamna ko ya zagi shugaban kasa ko ya zagi sarki kowa zagi ciki al'umma da ta towa irin wannan tafiya ka san ba inda za ta ba inda za ta inda yanzu da aka zo wannan aukan da aka yi mana na mutanen Kaduna aka kashe yan uwanmu gwadawa aka yi fa wallahi gwaji ne ba wani kuskure ina biya mu gwaji ne yanzu a ga yadda zamu idan aka ga ba wani response ba wani reaction da aka dauka to matakin da za a dauka shine hatta irin wayannan karatuttukan sai a gwada masallacin juma'a da za a je sai a gwada shine kawai ma'auni ne a ga tunda musulmi ba mu san kanmu ba to bari a je a me yasa kusuran baya faruwa akan manya ko a kudu sai a arewa tsakani da Allah ka ji ana maganar goma sha shida wanda aka iya ganowa kenan da akwai wani ba sani ba sai da za a gane intentionally aka yi kaga karo na biyun kamar yadda bayanin ya taso wannan na farkon da ya zo ya zuba ba ma ba mai da ya dawo na biyun ya fi na farkon muni wallahi domin wannan suka zo ɗiban waɗanda suka mutum gaba ɗaya sun ninka waɗanda suka mutum gaba ɗayan su kuma kuma mutum da ka ji midiya na maganar mutum mutum ɗari ai sai ka san sai ka ƙara zero a gaba ka san ƙarya ce ƙarya ce domin mutum ɗaya yana magana cewa shi kaɗai ko ita kaɗai cewa famil ko shi kaɗai mutum a familin sa mutum talatin da wani abu ya rasa to sannan bom ya sauka ana ganin jikin wani ne ai gaba ɗaya wani melting yake dissolving ba ma a sanin ina yake to har yanzu musulmi fa mali haula il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa har yanzu mamaki nake Allah ko duk irin matsayin ka na ga kana maganganun da basu kamata ba ko sai ya rika mamaki ko dalibin ilimi ko wani babba ko wanda ya samu dama hatta wanda zai fito a matsayin sa na mai karantarwa ka ga maganganun da yake bi ma san me yake waje ma sai ka rika takaici da ban mamaki ka rika mamakin cewa anya ba a zo lokacin da Allah yake ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum ba la yadurukum man dalla idha hadaytum cewa ya ku wanda kuka ba da gaskiya kowa ya ta kansa kowa ya je kawai ya biya zai yi ya kubuta ki duk wanda ya bata ba yadda zai ba zai cutar da ku ba ba ga wannan yanayin ba ku al'umma mu bata san me take ba har yanzu matasan mu gaba ɗaya in ka kalli yanayin su zaka ga sarholiya kawai yake ƙarya ne da ɗaya shugaban ƙasar yake jarholiya yake ai ga nan ana fassarawa jarholiya ake yi har yanzu ba mu san kanmu ba wani mataki ya kwana goma yana magana kunu a social media an kashe uwansa a wani guri amma bai san me yake ba kwata kwata kai wannan ko da Hausa ne ka rubuta min cewa ka damu da wannan abubuwan ko da Hausa ai akwai shugabannin naka da suna jin Hausa amma an yi rubutu na cin mutunci kaga mutum ya dauko hoton wani yayi tagin ya zaji wani aikin kenan ba ba hauje ba shi da bai san amfanin waya ba aikin ta kawai yayi hoto ya zagi mutane ba mu san kanmu ba wallahi saboda haka ya kamata mu fahimta da kyau sannan mu gane cewa aya ce idan Allah ya turo da wato irin wayannan abubuwan ana yi ne don mutane su faɗaka amma da mutum mutum ya rashin lafiya za a ce an karkada fayil gaskiya ne fayil ɗinka za a karkade Allah baya so ka koma gurin sai azabtar da kai laifuffukan ka tunda kai ba masumi bane kana da laifuffuka bar a karkade fayil din to saboda haka lalle wannan shine Allah madaukakin sarki yana jaraban mutane idan suka rafkana kuma sannan rafkanan nan idan aka rafkana idan Allah ya tashi aiko da wa'azin da zai mutane ko kai ba kai ba abin zai iya shafar ka ko babu kai saboda haka wannan shine ka'idar sunnar Allah cewa yana aiko da wato wayannan ayoyin dan su zama wa'azi ga mutane to shine Allah yake zaka ji mutane suna ainal mafar ina gurin guduwa idan ya ga rana da wata a guri daya sai Allah ya ce kalla la wazar ba haka bane bar wannan maganar la wazar ba gurin guduwa ila rabbika yawma idinil mustaqar ai gurin ubangijin ka ne kawai madakata inna rabbaka labil mirsad akwai ranar da ya za ta gidan kanwa bare kuwa akwai dan da ya za ta gidan kanwa duk aka tashi ki tafiya gaban Allah madaukakin sarki ba wanda zai buya babu ba irin wannan tsarin bane da wani ya ci bashin wani mutum ya ci bashin sukari kullun ya zo wucewa sai mai sukarin ya ce da shi zan zan dawo zan dawo mai shago da trader zan dawo ran nan dai da yake da shi zan baka da Allah sai ranar ranar ta kauye ce ki kenan ma a wannan turbazon wa zai gani amma kan ba dadi kan ba dadi wai shi kenan ma ai wannan turbazon ba zai ganin sa kuma kai da ya wuce shi ya je wai zai bashi da Allah yace ai ya fi zan haka shi wannan turbazon ma zai gani to ba haka kiyama take ba an fahimta da kyau ko saboda haka wannan shine tsarin da ya kamata lallai mu kiyaye sannan Allah madaukakin sarki idan ya ga dama a wayannan abubuwan limomin da kake da su kaga dai rana akwai cutar da mutum in ta da zai jiwa ta za a yi zai ja rana akai ba ma abin ko jambis yanzu ya sami yara za ku ga rana ke fito da su ta safan nan ko jambis saboda haka tana da wani sinadari da take dauke da shi don Allah ya ga dama sai ya rike ta gaba daya ya bata idan ya bata gaba daya cutuwa za ku in ya dauke ta gaba daya ma cutuwa za yi kula ra'aytum in ja'ala Allahu alaykum layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi biya afala tasma'un kula ra'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamati man ya'tikum bi laylin taskununa fihi afala tubsirun Allah madaukakin sarki yace sai ne da su ku bani labari idan Allah madaukakin sarki ya sanya dare ya zama sarmadan shi sarmadan da kaji ba huje yana faɗa shine wato ba rana infinity ya zanto ba ranar da za a yanki kawai a tayin dare kullum har zuwa rana alkiyama Allah yace man ilahun ghairullahi ya'tikum bi biya wane ne wani Allah ne ba Allah zai ce zo muku da haske sai Allah ya ce afala tasma'un ba kwa ji ba kwa ji sannan sai yace kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi laylin taskununa fihi afala tusirun sai ne da su idan Allah madaukakin sarki ya sanya muku wato yini shi ma ya zama sarmadan ila yawmil qiyama ba ranar yankewa wanda ubangiji ne zai zo muku da dare da za ku nutsu a cikin daren sai Allah yake ba kwa gani dan ba kwa ji nan kuma ba kwa gani saboda haka ayoyin ubangiji ne madaukakin sarki wato rana da wata to lalle ya kamata mu lura da cewa mu sani cewa Allah yana aiko da yana taba mutane ta hanyar rana da wata ka kalli tsunami ai ka kalli tsunami zaka san lalle akwai Allah Allah akwai Allah sannan tabbas ya tabbata in zunubi yayi yawa Allah yana taba mutane domin cewa walau anna ahlul kitabi amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama da wato mutane za su yi mutane za su yi imani mutanen alkariya za su yi imani su kiyaye Allah madaukakin sarki ya Allah yake da mun bude musu albarkatu masu yawa daga sama da ƙasa to kaga ake imani da bin Allah yana sa a sassauta wa mutane walau anna ahlal kitabi amanu wattaqu sai Allah madaukakin sarki yace la kafarna alaihim ko da ce wato ahlul kitabi za su yi imani kuma su kiyaye Allah madaukakin sarki la kafarna anhum sayyi'atihim da mun kankare musu zunubansu wala adkhalnahum jannatin na'im dalilin haka kuma zai samu shigar da su aljanna wacce take ma'abociyar ni'ima walau annahum aqamu tawrata wal injila wa ma unzila ilayhi la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim yake minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum fasiqun kaga akwai lalle akwai wannan din kenan cewa idan mutane suka ba Allah madaukakin sarki Allah yana sassauta musu kuma abin da za ku lura da kyau ko da abu zai zo ya gani in dai za ka riƙa ƙoƙarin bin Allah wallahi abubuwan kai sai ya rika sauƙaƙa ma in particular wani zai kana zuwa ka yi bayani ne kawai don ka tausaya wa mutane duka amma kai kai ka san kana yadda ake jin gashin kai ba haka kake ji ba to bin Allah madaukakin sarki Allah yana sassautawa mutane yana sassautawa to ya kamata lallai mu lura mu kiyaye al-kusuf ko al-khusuf na wata ko na rana da Allah yana kawo shi don a juyo zuwa ga Allah shi sa shari'a ta kawo me za a yi idan irin wato kisiyar rana ko wata ya faru wannan shine a dunkule bari mu shiga hadisin ana aisha radiyallahu anha anna ash-shamsa khatafat ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yadda imamu imamu bukhari yana cewa a hadisan kutufi kasaf ba hadisin da yafi na rana Aisha inganci an kawo su da yawa in ka duba abubuwan da aka kawo yace wannan hadisin da zamu biya duk hadisan ba wanda ya ji shi inganci take cewa annan shamsa kasabat ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam rana ta yi kutufi zamanin annabi tsira da aminci Allah ya tabbata gare rana ta yi rashin lafiya فبعث مناديا ينادي sai annabi ya aika mai kela yana kela shine munadiya ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya wa idza nadaytum ila salati annida shine kela saboda haka sai ce ya aika mai kela yana kela yana as-salati jami'a wannan kalmar da ka gani ba kobo da kobo ake fassara ta ba sai ake a tattaru ma'anar ta kenan kawai kamar yadda ake tura san kira ne kaga zamanin da ba abubuwan sanarwa social media da waye an tura mutane ke rika ye kuwa jama'a sarki ya aiko duwan to wannan ye kuwa jama'a shine a salatu jami'a a tattaru abin da ake nufi kenan duk abin da zai faru zamanin annabi alaihi salatu wassalam hawa kan matattakalan kiran sallah ake ake a salatu jami'a ba wai sallah za ku zo ai ba kawai a tattaru kowa ya zo nan shine a salatu jami'a san kira ake tura ai kamar yadda annabi Musa ya gaya wa Fir'auna ne wa ba'at fil madaini hakirin hakir shine san kira cewa ka tura garuruwa ka kirawo san kirori gaba daya za a hadu a zuwa yi abin da za a yi to shine as-salatu jami'a cewa a tattaru a tattaru fajtama'u mutane duk suka tattaru wa taqaddama sai annabi ya wuce gaba فكبر النبي عليه الصلاه والسلام يكبر وصلى اربع ركعات في ركعتين النبي عليه الصلاه والسلام yayi rakawoyi yayi ruku'i guda hudu a raka'a biyu ruku'i guda hudu a raka'a biyu yanzu za mu je dai wa arba'a sajdatin da kuma sujjada guda hudu inda da ba raka'a biyu ce da ruku'i hudu kowa ya san raka'a din raka'a sujjada biyu ake mata ko saboda haka wannan babu da iskali inda ake da misali shine wajen rako'in yaya abin yake duk da wani hadisi a can gaba ya fito da abin dalla dalla shine idan abin ya faru inda rana ne za ka yi wannan sai kuwa jama'ar ko aka sanar a lafifika ko aka sanar a gidajen rediyo cewa karfe kaza za a zo a haɗu guri kaza a yi sallah sallah ake yi za mu ji bayan sallah kuma me ake yi bayan sallah saboda haka idan aka tattaru gaba daya ana so liman yayi karatu wasu sun ware sun ce inda rana ne ayi sallar karatun a boye inda dare ne a bayyane amma abin da yake daidai a bayyana domin shi kamar da mun ja faɗa jin karatun liman yakan sa mamu ba zai gaji da wuri ba domin sallar ba irin sallar azhar bace ko la'asar an fahimta da kyau ko ba azhar bace ko la'asar yawwa da saboda haka ai kayo juma'a ba tana da limit sosai ita wannan fadin ta shine in aka yi kabbara liman ya kabbara kowa zai fara kabbara wannan ba wai mun ce a nemo wannan inda ya an tashi mu koma magana amma wannan fitilin ya kamata mu canza su gaba daya yawa an gane ko to saboda haka idan an shiga liman ya shiga gaba abinda liman yake yi in yayi kabbara to abinda ake jira a gurin sai biya fatiha idan ya karanta fatiha sai fara karanta bakara to kaga dama ita ba sallar marasa lafiya ba ce saboda haka in ya fara karatun bakara kaga bakara wajen izuriyar ba kaɗan kenan a raka a farko sai an gama ta zaf kuma an gama ma yanzu abin da za a yi bayan ya gama bakara tsaf sai ya tafi rukuni to ake yanzu kamar in ya yi awa ɗaya da kuwa ɗaya awa ɗaya da kuwa ɗaya to ana so a rukuninsa kuma ranka ya daɗe sai kuma ya yi minti arba'in da biyar a rukunin ya ɗago ba idan ya minti arba'in da biyar a rukunin ya ɗago to maimakon ya tafi sujjada ba sai kuma ya ƙara fatiha ya ƙara ci gaba da karatu shi ne rukuni biyu a raka a ɗaya idan ya tashi karatun na biyu abin da ake so ya biya shine kuma ana so ya ɗauko kamar Ali Imran ita ma sai ya gama ta eh a tsaye in kaga liman ya yi zauri ya tafi da ko kasa to wani ne da cikin mai ake kira masu kula da masallaci ya zo ya ce akara makallawa ai ranar ba ta wajiya ta samu lafiya kamar yadda ake faɗa in wani ya zo ya lallabo ya ce akara makallawa rana ta samu lafiya to a lokacin to sai sai ya takaita takaitawa shine sai ya tafi ruku'in sa na biyu idan ya rukuni na biyu to anan ya dago a wato raka'a ta biyu da zai rukuni na uku to anan ba da biya karanta illa da za ka kausar ko alam kara kai fa misali tunda an jira rana ta yaki da ba zuwa ke ta yaki din tawai saboda haka a raka'a ta biyu kuma sai karanta fatiha da na da na kan kausar kaga anan ba tsayawa saboda haka wannan shine abin da ake bukata idan kuma har liman yayi wato ya miƙe a raka'a farko ya karanta fatiha da bakara gaba daya har yanzu rana bata shuɗe ba ya tafi ruku'in sa yayi yayi misali um minti 45 to idan ya dago bayan ya dago sai kuma fatiha ya karanta a amsuratul nisa'i idan ya karanta suratul nisa'i bayan ya gama suratul nisa in ya tago ya kwanya kuma tafiya an fahimta nan wato bayan bayan yayi sujjada ta farko kenan idan yayi wannan rukuyin guda biyu zai tafi sujjada a sujjadan nan ma abin da ake bukata shine idan yayi minti 45 a rukuyi to yanzu ana so ya minti 35 a sujjada ta farko sannan ya dago daga sujjada ya koma ana so sujjada ta biyu ya minti 30 to shi wannan ita ce raka'a daya idan kuma bai haddace wannan gurin ba gaba daya to sai ya zo ya dauki kamar misali misalin da suke buga da kulhuwan dawo idan yayi fatiha sai kulhuwan dawo kamar 200 a tai idan yayi kulhuwan dawo 200 a tai to sai ya tafi rukuyi idan ya je rukuyi sai ya tafi gurgurdan kulhuwan dawo 150 kaga idan yayi minti 40 a wannan kullu wallahu da yanzu ana zuwa minti 30 a wannan tasbihi na ruku idan ya dago daga ruku'in farko sannan sai ya ƙara yin karatu karatun da zai yanzu to zai karanta gwargwadon abin da yayi a ruku'insa na farko misali yayi minti 40 ko 35 a ruku'in nan nasa na farko to ana so karatunsa na rukuyi na biyu ya zama gwargwadon wannan rukuyi minti arba'in da biyar a tsaye ya tafi rukuyi ya yi minti talatin da biyar to idan ya dago daga rukuyi zai ci gaba da karatu ana so karatun sa ya kara zama minti talatin da biyar ko kuma minti talatin idan ya minti talatin a tsaye yana karatu sai kuma tafiya rukuyi ba zai tafi sujjada ba da mun faɗa rukuyi biyu raka ɗaya idan ya tafi wato rukunin sa na biyu to sai yayi kuma minti 25 yana tasbihi to idan ya dago ya zine zai tafi sujjada ita ma sujjada idan ya ji ana so ya kaman minti 20 yana yi sannan sujjada ta biyu ya minti 15 to idan ya dago sai ya kara ragewa haka zai rage can misali yayi kulwan lahu 100 200 gwargwadon 150 a wannan an fahimta da kyau ko iya tasbihin sa sannan sai ya zo alkuyi na biyu kuma sai kul wallahu kamar dari sannan in ya dago alkuyi na biyu sai kul wallahu hamsin inda a ce mutum inda a ce liman zai yi bayan ya zo ya yi raka a biyu na raka a biyu ake yi bayan ya yi raka a biyu kuma sai ya zamto rana har yanzu tana nan a mara lafiya ba ta wace ba me za a yi sai a tashi a tsara ba a tsarawa ita kuma ba dora ake ba daga mata malam ba a tsara abin da za a yi sai a yi addu'o'i da istighfari da sadaka mutane su duk kuma da wannan banda wannan abubuwan ba dora ma wani abu da ake yi kamar yadda da zaka ga ana yi ko rage ruwa ko wannan wata bai da lafiya a fito da shekaru da yawa da haka ake Allah ya ce mu je yanzu an daina a fito mata da maza a rika yawo ana Allah mun tuwo bayan wani zaben ake yi black day ko rough day a wuce wannan aiki ne abin da ɗan daudi suke yi a mace a ɗauko sai mutum ɗan daudi ya zo ya ɗauro zani ya zo yana Allah mun tuba mun tuba da dukan ɗan kuwa ka ji ya ɗauro zani kuma wai sun tuba ai wannan abin da kake shi ne ya janyo aka yi wannan abu shi ne rabbi ya ce Allah ya zauke to saboda haka wannan shi ne abin da shari'a ta ginda ya za a yi raka'a biyu yake mai yarkoyi hudu amma dogon karatu dogon karatu bakara ali imran da abin da ya kama da wannan shi za a biya da nisa'i su za a biya a galla ko kuma gwargwadon kulhuwan lahu 250 ko 200 shine abin da shari'a ta koya to shine abin da yake cewa bi raka'atai ne a raka'a biyu wa arba'a sajdatin da kuma sujjada guda hudu wato za a ruku'i hudu a raka'a biyu sannan ya sujjada guda hudu yadda aka saba bayan an yi sallama liman zai biyo ya hudu ba sai mutane wazi sai biyo ya yi hudu ba sannan ba a kiran sallah ba a aika ba kawai fitowa ake sannan kowane lokaci ta kama za a yi ko da lokacin an hana sallah lokutan da aka hana sallah hadisin wato hukuma kowanne lokacin ne za a fito ko a bi burda za a fito a burda ta kai za a fito a yi sallah domin ita zawatul asbab ce ko zatul sabab tana da dalili ya halatta abinda za mu koya wannan shine kaga a je zamanin annabi alaihi salatu wasalam an samu kutubi zamanin annabi alaihi salatu wasalam ko ba komai ko da akwai yadda al'ummarsa yaya za ta yi idan abin ya faru lallai abin zai faru zamanin annabi alaihi salatu wasalam saboda haka abin ya faru kuma annabi ya koyar da mu yaya ake yi kaga ba wanda yake da iko yanzu wani abu ya faru kawai ya fito ya wani abin daban alhali ba abin da shari'a ce sannan abu na biyu a ya halatta a kela as-salatu jami'a shine jama'a tattaru a fito sallah ya halatta a faɗi wannan sannan ba a kiran sallah kamar yadda ake yi a sauran salloli sannan lallai a karfafa wa mutane cewa kowa ya fito shi da wasu malaman fiqh suka ce wajibi dole ce in dai abin ya faru sannan abu na biyar shine a ce sallar ita ma maganar sallar an yi tattauna tsakanin malaman fiqh jami'i za a yi ko furada abin da ya fi inganci shine a yi jami'i jami'i ya ke sannan abu na gaba shine liman zai biyo yawa mamu bayani sai biyo yawa mamu bayani abu na gaba kuma an so an so a samu tankira wanda zai tace la abin yanzu da muke da rediyo sai a sana a gidan rediyo cewa za a sallah a guri kaza karfe kaza sannan a ce abin da ake so da zarar Allah ya jarrabu mutum da wata jarrabawa to ake koma zuwa ga Allah musamman ta hanyar sallah Allah ya ce wasta'inu bis sabri was salah ku nemi taimakon Allah gurin Allah madaukakin sarki da ta hanyar hakuri da bai sallah saboda haka abin da ake kokari a yi kenan wannan shine a dunkule abin da zamu koya hadisi na gaba حديث أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه وأنا أبو مسعود da mun ja faɗarsa kun san karatun mu na zera na satin da ya wuce akan matsalar sahabbai cewa in aka ce wa sahabi ya je badar matsayi ya kamata ka fito da wannan abu ya je uhudu matsayi ne radiyallahu anhu da ake faɗa duk abu ne mai girma ya je bai atu rizwan duk matsayi ne kamar da a duniya ne ake ba mutum lambobin girmamawa to su ma sahabbai Allah ya ba su lambobin girmamawa za ka ce wani albadari to ake ka tuno cewa ba ya je badar Allah ya kalle shi ya ce da yau duk abin da kake so kai na yafe ba wannan abu ake so ka tuna ba sai ai ya je bai atu rizwan da shi aka yi sulhu hudaybiya da shi aka yi wa annabi mubaya a karkashin bishiya abinda ake so ka tuno cewa Allah ya kalle shi ya ce na yadda da kai kai ma ka yadda da laqad radiyallahu anil mu'minina id yubay'unaka tahta ash-shajara wannan ake so ka tuno shi sa ba a so ka koye musu title idan ka zo karatu hadisi ka ji an ce ana Abdullahi bin Umar an ce radiyallahu anhu kai sai ka jara title era ne ka ce radiyallahu anhu ba domin wannan lambar Allah ya jira su su biyu an fahimta kamar mutum ne ya samu PhD ko dakta na medical dakta ka boye wannan sunan ba zai ji daɗi ba an fahimta da kyau ko sai ka ba shi girman sa wannan shi ne to saboda haka su ma to ji wannan abu mas'udin din za ku ji ana ce ma al-badriyu al-ansari al-badri radiyallahu anhu shi bai je badar ba me yasa domin asalin badar sunan wani mutum ne mai wata rijiya a filin badar yake sai da ruwan to sai gurin ya shahara da wannan sunan sai gurin ya zama ya shahara da wannan sunan albadar daga baya aka zo aka sai da filin gurin ma sai mutane suke gidaje to shi wannan abi masaurin albadari din bai je badar ba ya zauna a gurin sai ake cewa albadari zaman gurin ne sai ake cewa albadari kamar kai ne kana ganduwa cewa algandawi ko algandi ko algandawi misali an fahimta da kyau ko saboda haka shi ma albadari din nan shine wannan lambar tasa an gane ko to shi ne to sai yace abi mas'ud al-badri radiyallahu anhu kana kana yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya da amince Allah tabbata a gare shi yace inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah hakika rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki ne aya domin akwai al-ayatul kauniya akwai al-ayatul shari'iyya an fahimta da kyau ko yawa alkauniya shine kamar rana da wata dan adam kansa aya ce alamomi ina sanin ubangiji na da alamomi masu yawa min halayl wan nahar wal shamsu wal qamar duk alayatul kauniya ne alayatul kauniya ne an fahimta da kyau ko alama kenan annabi annabi zakariya lokacin da ya karo ko Allah madaukakin sarki ya bashi haihuwa kaga ya manyanta matan mata tsufa asali an san cewa dabi'ar al'ada a gurin ya mace alama ce na cewa za ta haihu sai daga ce da annabi yake tazawwajul wadudal waduda ko auri mace wanda kuke so take son ku sannan mai haihuwa aka ce sai a ce gane mace mai haihuwa shine ya zanto tana al'ada yayyanta a ga yayyanta na haihuwa misali irin wayannan alamomin da malamai suke kawowa to shi mata ce misali na al'ada kuma yana son haihuwa sai malaika ya zo gaya mar cewa matar ka za ta haihu saboda murna sai yace rabbi ja'alli aya to ya ubangiji ya sa mun alama shine aya a ba shi alama domin ya san cewa matan nan yanzu ba ta shiga menopause gaba daya ba zancen haihuwa eh ta tafi saboda haka sai Allah ya ce ayatu ka Allah tukalliman nasa salasa layalin sawiya to alamar shine zaka ga wannan alamomin da mata suke samu sun yi conceiving kaga mace ce mai samu ko to al'ada a kaida akwai lokacin da ka tambayi masana su gaya ba wani lokacin idan mai ɗakin ka ta samu juna biyu a ranar da aka samu saduwa ranar ta samu to kai ne alama za ta bayyana a kanka ne kai ita ta yaya annabi zakariya gaji Allah ya ce alamar kanka za ta faru rabbi ja'alni aya sai Allah ya ce ayatuka alamar shine Allah tukalliman nasu za ka ga ranar da ta samu juna biyu a ranar ka fito ba za ka iya magana ba za ka zama temporary kurma kuma tsawon kwana ko daidai ko tsawon kwana uku a jere ba za ka iya magana ba shine alamar kun samu karuwa shi Allah yake fa karaja ala qaumihi min al-mihrab ya fita ga shi liman ne kaga liman ina kai ina liman ne abu bayan ba magana fa wa ha ilayhi sai rike musu nuni kawai jama'a kowa ya sallata eh ya ba su umarni don ba magana yana ganin wannan alamun ya tafi wannan alamun ya tabbata shine malamin ke cewa a cikin mutane ma ba sai annabawa ba ana samun haka wani ranar da matar su kai conceiving ko fara bara ko zazzabi ko kaza ko kaza da ana samu an fahimta da kyau ko yawa na an fahimta da kyau ko to shine wato wannan in ji alli aya Allah yake sanya mun aya qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalatha layalin sawiya to nan shine ayatun min ayatillah aya ce daga cikin ayoyin ubangiji madaukakin sarki ita cewa rana ko wata yukhawifu Allahu bihi ma ibada Allah yana tsoratar da bayinsa da su rana da wata tsoratar da mutane yake da su wa innahuma ku sani cewa rana da wata la yankhasifani li mauti ahadin minan nas ba ta kisewa saboda wani ya mutu daga cikin mutane abin da ya fara Ibrahim al-Mu'azzam an san ko shekara biyu ga wata goma sha shida yayi bayan an haife shi wanda wato wannan baiwar Mariyatul Qibtiyya ta haife shi wanda mukauki ya ba da ita an fahimta da kyau ko to ita wannan Ibrahim al-Mu'azzam ran da ya rasu sai kawai rana kai kutubi sai aka yi ta yada a gari an saboda dan annabi ya mutu dan annabi ne ya mutu shine annabi ya hukan mumbari yace to jama'a ku sani cewa inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah da rana da wata ayoyi ne daga ayoyin ubangiji la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati ba ta yin kutubi dan wani ya mutu ko dan wani ya rayu kamar yadda mutane suke yi yanzu wani abu zai faru wani ya mutu ko wani abu ya faru sai a ce gashi ma an yi ruwa wannan jahiliya ce babu ita a musulunci Allah baya yi sa rana ta kife ko a ruwan sama don wani ya mutu a ranar ko don wani ya ko don an ba wani mukami ka ce ai zaki wa yi ruwa zaka wannan jahiliyar ta biyo mu har yanzu ana an bayyana da kyau ko yawa ranar wani ya ci zaɓe sai gari ya yi lumlum sai a ce gashi ma gari ya yi lumlum wannan jahiliya ce an fahimta da ke ku ko sarkin maka aka nada ka ranar aka yi ruwa ba dan an nada ka sarkin maka bane ba daidai bane kuskure to shine yake cewa annabi alayhi salatu wasallam yace la yanqatibani li mawti ahadin minan nas ba ta kicewa saboda wani ya mutu a cikin mutane fa idza ra'aytum min ha shay'an annabi yake in kun ga wani abu daga gare ta ita wato rana ko wata fasallu ku koma ku yi sallah wada uku ta addu'a a ta yanka kifa ma jiko a sai abin da yake tare da ku ya yayi wannan rashin lafiyar na rana har sai ya yayi rashin lafiyar watan nan har sai ya yayi abin da ake bukata a gurin ku ke to wannan shine na wannan hadisin yana bayani akan girman girma da kamala na cikar ubangiji madaukakin sani da yake yafi karfin kowa duk wanda kaga yana shigantaka yana yi Allah ya ne shi wallahi amma da sauro yanzu Allah zai gwada ka kawai sauro sai ya jige ma kunya a kasa fito ne shi ya ji yanzu yanzu nan sai ya shiga ta hanci sai an yi ta fitiyata to duk wanda kaga yana shigantaka Allah ya ne shi ko dan adakawa ko yaro ba kaji ya shige wani gurin bare kuwa an bayyana da kyau ko yawa to saboda haka rana da wata idan wani abu ya faru ana yin su ne don tsoratarwa sannan ana so lokacin da ya faru bayan Allah su koma zuwa ga Allah sannan hadisin ya rushe al'amuran jahiliya ya rushe sannan hadisin har yau yana gaya mana cewa shi a ana iya ganin rashin lafiyar wata ko rana a fili ana iya ganin sana abin da ake so lallai a gaggawa zuwa ga ayyukan kin kamar sallah da sadaka da yanke bayi da ambata Allah madaukakin sarki da istighfar ba yadda wasu mutane su je su tattaru ko su janyo mutane a titi a tabara zikiri ba ba shi da asali wannan al'ada a musulunci to aka yi sallah bayan an idan da sallah rana bata yayi ba to kowa ya je da kufa ya istighfar masu sadaka su masu yanta bayi su masu addu'o'i su abin da aka ce kenan sannan suka ce inda mutum zai zo sallar da ya zo sai ya gara an yi wannan dogon rukuri mai bakara shi rukuri da biyu ya samu mai ali imran bayan an idan da sallah ya zai da wannan rukuri sai ya biya aka ce ba biya shi kenan ai addu'a ce ya ko ba sai ka biya ba amma ba sai ka zauna kuma sai an gama bakara ka zo ba yawa saboda haka ya kamata a shiga wannan sallar ana lakalli a ce a rayuwar ku ko sau ɗaya ka shiga wannan drama da fiki wasu ce wajibi ke ba kaga ba zai yi kana zaune a gida namiji kai zaman ka ana kusurbi ka kunna talabijin kana kallo har ana biya ma yanzu za saboda ce gantaka wannan abin da tura suke yi ne yanzu ko masana a zo a ce zai fara da karfe bakwai da ashirin da biyar ya gama karfe bakwai da talatin baya cikin manufar shari'a ba a bukatar wannan su ake ko karfe nawa zai fara ko mutane su tafi ba ruwan ku da sanin ba yau zai zai yanke abin da ya zo don ji ba ku faɗaka ba zunubi ake yi Allah ya aiko da aya kuma ba ku ji ba saboda haka wannan abin da masana ce ko turawa su zo su wani a ka ga ya biya ta na yi sassin a gaba yana kallo cewa ayyan saura muke kai ma su ke yayi ranar ta samu lafiya baya cikin ayoyin da aka turo su ranar sai rashin lafiya dai ita bai sai a ce a faɗaka kuma a lokacin ma sharholi ake idan ana yi tsakanin Arsenal da Manchester ba zai daina gani ba a daidai gaba idan ana yi tsakanin Real Madrid da Barcelona wallahi ba zai ba zai daina ba shi dai ba dai na kallon sa ba za ta yi zai ce saura minti uku kawai kallo yake bai ana yin wannan abin ne har yanzu ai Allah ya taimake mu yanzu yara sun daina da ko a islamiyya zaka ji yaro yana zafafa amma yanzu ya mutu Allah ya taimake mu sai wani abin daban kuma yanzu sai kunu yanzu matasa suke yi Allah ya taimake karka sai wallahi to wannan shine sannan wannan hadisin yana nuni akan ashe saurari ba shi da ba shi da wani tasiri akan dan adam ka ga yanzu yan duba akwai wanda in ka sai a ce tauraron ka kaza da wanda ke wannan abin za ga mace ta tawo an je ta wuce a sai a kalli kafa ta kawai kafa yan duba da wanda ke wannan mutu dabarin sun fi da kafar mace fiye da fuska kafa ta za a kalla kawai sai a ce to sai wani lokacin sai a ne ɗebo ƙasar da ta taka sai a amfani da wai tauraranta sai a yi dabaru amma kina azkar na safa da yamma ki diba ki ba su ba wallahi in dai kina yin azkar na safa da yamma in wani yazo yana ta bibiya sai kuki ba su na sha ba da wannan misalin lokacin wannan filin KKD din nan filin KAD KAD tana fili muna bal a nan gurin wani lokaci a a ai na fara ba wai bane ni tsohon kotu ne yayin labe ai kotu ne amma dadin da har yanzu kotun din nake gaji yawa ne ma'ana yau to so da haka ko da zuna ga wasu yara da aka mun su makaranta nace sannan na filin balma ba ai mun fashi wannan da a makaranta ka tambaye yan wasan ka ba a fashi Allah kuwa in kai fashi wani jimin zan ba wannan tana a makaranta kwana goma baki zo ba a 34 34 na kulab din mune amma 46 nawa kulab din yawa saboda haka shine shi za a yi yanzu yaro na yaro kare da na faɗa yaro na karabi ya haddace qur'ani watan da ya wuce ya hada sai zo yace yanzu za a yi ban nace zan sai wa takalmi yanzu an gama za su yi harana wi ni na dauke shi da kaina da kai inda ake ce da takalmi ba dai za a yi tilawa ba yaro je kai wallanka inda za ka yi tilawa shi ne kawai an fahimta da kyau ku wani Allah da kaina na ɗauke shi jiya na ce mu je a zaɓo in dai za ka yi karatu to ka je kai wani ɗinka lokacin ban daban na karatu da shi kenan kawai inda take da illa ayyarin to ta hana ka bin Allah ta hana ka karatu a kazalika kunna min qablu fa wannan fa wannan Allahu alaina shi ne kawai yawa to saboda haka wannan shine abin da ya kamata ko da yaushe wato mu lura mu kiyaye to daidai lokacin wata bana manta har yanzu ina ganin sa wata ta zo wucewa ce ya kalli yara muna bada sai yake sai ga na fi kowa wayo a sai kira ne ya tambita a baya kasar da tattake ta haka gurin ta ta gurin ɗebo ma ina ta binta bana manta har lokon waje zan lokon dan iyana in ta biyo sai ni kamar ina wasa sai na ɗebo makasa a farar leda sai da na kamar Allah ba na manta a wani lokacin sai da na ga tana mafi ta leda ya je mata tuddabaru ya yi sai ta zama budurwarsa sai da ta kai a kowane lokacin ta kai matakin da za ta rika zuwa ta tambaya wai ina wani sai bayan na yi wayo muna karatu na gane a ke ci take yi da kasar da na ɗebo ai yaro Allah baya kama yara ai wani ya tambaye ni ce Allah baya kama yara ni ban san me ya kai ba na fara da baki na da kasar da na ɗebo amma Allah baya kama yara domin yarin ta ce an fahimta da kyau ina faɗa wannan ne don mutane su gane asiru hakkun wala wuce asiru lakin bi ma qaddarahul qadiru sirri gaskiya ne yana da tasiri na sai dai idan Allah ya kaddara wata kila ita ma wannan baiwa Allah inda tana azkar wallahi ba abin da zai faru da ita yace kobo bi yace bai ba kuma bai ban ba yana na hajjar da amma wallahi abin tausayi ya zama shaka ta ina kallon sa har yanzu Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon munta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata rana da yau akwai ɗaura auren ƴan gidan Alhaji Abdullahi Muhammad Gumal kamar yadda muka faɗa a masallacin masallaciya karfe 11 na malama Zainab da za a yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa a yi lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayen sa kyawawa waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alƙairi masu neman aiki da sana'a Allah ka ba su waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin su kasar mu ɗaya rana asabar mai sha ƙarfe sha ɗaya muna roƙon Allah da sunayen ka jawa kasar mu da jihar mu Allah ka zaunar da su lafiya masu neman su da matsaloli da tashi hankali Allah ka maganta mana muna roƙon Allah da sunayen ka jawa da tsofin ka madaukaka matasan mu da yayyen mu da suka kauce hanya da yan uwa Allah ka dare su hanya Allah ka shirya mana wato matasan mu Allah ka dora su a hanya madaidaiciya Allahumma aminna fi awdanina wa aslih haymatana wa la umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba abdaka ya rabbal alamin وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعيش